أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداه المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أولا مجلسي ميتار البركة مجلسي ليك قنشي دا حديثي لمنزل الله صلى الله عليه وسلم yau za mu tashi a cikin hadisi ko kuma za mu tashi daga hadisi na uku wanda sayyidina al'imam nawawi ya rawaito shi a cikin wannan littafinsa mai tarin albarka wannan hadisin wanda ya rawaito shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sayyidina abdullahi bin umar sayyidina abdullahi bin umar ana mata kunya da abi abdurrahman yana daga cikin manyan fuqaha na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi yana daga abadila guda hudu da aka san su da tarin ilimi wannan abadila guda hudun nan tana daga cikin manyan fuqaha na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ya musulunta shekara na shida bayan nubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da babansa wasu suka ce shekara ta biyar ne haka zalika ya yi hijira da babansa daga makka zuwa madina yana daga manyan sahabbai kuma yana daga cikin wato mutane masu wara da khushu da tsantsan imani da tsawa wannan ko ɗabi'a ce ta duka sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi hajji to sittin a rayuwarsa, sannan kuma ya yi umara har dubu ɗaya. Baya kyauta in ba da abun da ya fi so ba, kasancewansa ya aje kyauta abu ne na kusanci da Allah, abu ne da zai ɗaukaka ka, abu ne da zai ƙara ma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. shi yasa a ko da yaushe kyautansa ta kasance kyauta ne daga cikin abin da ya fi so duk abin da ya ji zuciyan shi ta karɓe sa sosai to bayar da ita yake yi wannan ɗabi'a ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya hassaya shi da ita sayyidina abdullahi bin umar ya kasance mai yawan ibada, mai yawan haƙuri, mai yawan kyaututtuka, akwai wata rana an masa inabi, yana kunce bai da lafiya aka zo masa da wannan inabin sai wani miskini ya shigo yana bara, sai ya ɗauki wannan inabin nan ya bayar. Sai ya tura ya ba da wani kuɗi ya tura aje a sayo masa da inabi. ana shigowa da wannan inabin nan sai wannan miskinin nan da ya zo da farko kuma inabin da ya bayar din ne aka je aka sayo ta sai wannan miskinin nan ya ƙara shigowa yana bara sai ya basa wannan inabin nan sai ya bada a je a sayo masa inabi ana fita wannan miskinin nan ya tinkari wanda zai saya ya saya a gurinsa, ya shigo aka shigo masa da wannan inabin nan, sai wannan miskinin nan ya zo da niyan ya ƙara shiga domin ya samu wannan inabin nan, sai mutane suka ce masa, a'a, haka ai ka samu, haka ya isa ya wadatar, saboda da sun bar shi ya shiga, da zai samu abin da yake bukata din, saboda an sani wannan ta zama mishi hali. shi yasa yawancin bayinsa suna shiga cikin masallaci domin su samu ‘yantuwa, suna masu yawan ibada za su shiga masallaci domin ya gansu da zaran ya gansu mutane ne masu yawan ibada sai ya ce ya inta su sai aka zo aka ce masa ya abu abdurrahman waɗannan fa yaudaranka suke ba gaskiya ba suna yaudaranka ne da wannan ibadan domin su samu ‘yancin kansu sai ya ce ai wanda ya yaudare ka wanda ya yaudare ni don Allah ai dole na yaudaru masa wannan sayyidina Abdul Abdurrahman Abdullah bin sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda ya ce ya rawaito wannan hadisi da take magana akan wato rukunnan musulunci an abi abdurrahman abdullahi ibn umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم wannan hadisin yana kama da sashe da muka yi magana a kan shi cikin hadisin sayyidina Umar Dogo wanda sayyidina Jibril yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al-Islam da iman da ihsan da kuma wato alamomin kiyama ko kuma abin da ya shafi kiyama har wa yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ko kuma shi sayyidina Abdullahi bin Umar yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin wato an gina musulunci akan ginshikai guda biyar waɗannan ginshikai guda biyar dinnan su ne shahadat Allah ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu sannan ya shaida cewa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bawa ne ga Allah kuma manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da manzanci ya zo da sako daga wajen Allah domin ya koyawa bayin Allah wato addininsu. Wa iqamis sala sai kuma sai da sallah biyar a lokutanta da sharuɗanta da kuma rukunanta. Cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake magana yake cewa man hafaza ala salawati al-khams ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'i wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'ala an-nar cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bayanin cewa wanda ya riki sallah ya cika rukunanta wato ya yi alwala, ya yi ta a lokutanta, ya yi ta ya yi ruku'unta daidai yadda ya kamata, ya yi ta da tumanina, haka zalika ya aiwatar da sujudan sallan nan cikin tumanina, kuma yana mai gaskatar da cewa wannan abu ne na Allah abu ne da Allah ya cancanta wato bauta ne da Allah ya cancanci haka kuma wannan gaskiya ne. Allah subhanahu wa ta'ala zai haramta jikinsa daga wuta. Akwai wani sahabi da ya tambi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana bukatan wato ya kasance tare da manzon sallallahu Alaihi wasallama a aljanna. Mai manzo ya ba shi ansa, manzo ya ce, "A'inni ala nafsika bi kasrati as-sujud." a wannan bayani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sa a takaice ya nuna masa ya masa ishara cewa idan yana son ya kasance tare da shi aljanna to fa ya taimaki kansa kuma ya kasance mai yawan sujada domin samun kasancewa tare da manzo a gobe kiyama sannan kuma ita wannan sallah din nan ita ce tana cikin wato ginshiƙai na addini gabaki ɗaya wanda idan babu ita addinin mutum ta zama babu cikin wani bayani ko kuma wani hadisi da ya zo daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad taraka ad-din wato sallah tana nan ginshiki ne na wannan addinin nan wanda ya tsaida ta ya tsaida wato abin da ake ce mishi addini wanda ya tsaida ta ya tsaida addini wanda kuma ya barta ya bar addinin nan wato mutum dole ne idan shi ya kasance musulmi ya kasance mai tsaida sallah kuma kada ya manta sallan nan tana da dokoki tana da sharuɗa sannan kuma sallan nan tana da lokuta wannan lokutan nan lokuta ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo da Jibril alaihi salam aka aje lokutansa aka aka zo aka bayyana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokutan wannan sallan nan cikin wani hadisi mai tsawo wanda sayyidina Imam Malik ya rawaito shi a cikin muwaffa ya yi bayani game da wannan sannan sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum muhasaba a kanta ranar kiyama. Ya zo cikin wani hadisi marfuwai, a kan cewa awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawm al-qiyama as-salah fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali wato sallah ita ce farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kan shi ran gobe kiyama idan mutum ya tsira an sami cewa sallan shi nan ya yi ta daidai ya aiwatar da ita daidai rukunanta da sharudanta a lokaci kuma ba a sami matsala tattare da shi ba to komin shi ya tsira a wannan ranar idan kuma aka samu bai tsira ba da sallarsa bai samu tsira ba bai yi ta a daidai yadda ake bukata ba babu rukunai babu sharuɗa to fa kominsa ne ya lalace wannan abin da ya shafi sallah kenan abubuwa da suka shafi sallah da hadisai da ayoyi da suke magana akan sallah suna da dama Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon aiwata su a lokutan su kuma cika sharuɗan su da kuma yanayin su a cikin kamala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da yi mana bayanin ginshikai na wannan addinin sai ya ce wa ita zakka wato fidda zakka ga wanda suka cancanta fidda zakka ga wanda aka ce a ba su shi ga wanda aka rubuta musu wannan zakkan nan fidda zakka mutum yana iya fidda zakkan nan ya ba da ita ma, ma, ma, ma wanda ya cancanta ko kuma ya ba wa wani malami ya ba wa wanda ya cancanta ko ya ba wa wani jagora sawa'un mai anguwa yake ko kuma mai gari yake ko kuma baitul mali idan babu baitul mali to akwai wanda suka san harkokin wannan ya sa su a ciki domin a aiwatar da shi a yadda ya kamata kuma zakka wannan abu ne da yake yaɗa ni'ima yake nesantar da fitintinu yake nesantar da talauci daga al'umman musulmi zakka ba abu ba ne wanda za a kasa shi kamar abu na sadaka wato a kasa shi yadda ya kai wani manzila wato babu wani fa'idan a kakkasa shi a rabawa mutane bewa. saboda an kawo wannan zakkan nan saboda a cire mutane daga halin talauci saboda a nesantar da talauci daga society na musulunci to ya mutum zai bayar da zakkan nan ya kasa shi wa mutane da yawa sun ci yau gobe kuma babu abun bukata a wajen cire zakka shine a fidda mutum daga hali da rashi da yake ciki saboda haka ka ɗauka zakkanka ka ba wa mutum ɗaya ya wadatar kuma ladanka zai fi ma wannan kakkasawa da kai saboda cire shi daga kunci da kai da talauci wannan idan Allah ya rubuta albarka a cikin abin da ka bashi in Allah ya yarda shekara mai zuwa shi ma zai fidda zakka to kaga ka cire al'umma da dama daga cikin wannan hali na rashi da suke ciki ka bashi shi da mutanen gidansa shi da iyalansa sun wadatu shekara mai zuwa su ma sun bayar da wannan zakkan nan ga wani wani da iyalansa da iyalansa sun wadatu hikiman shi ne a yi ta tafiya a haka ana samun yalwanta ana samun bunkasan lamari cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hafsinu amwalakum bizaka wa dawu marfakum bisadaqa ku yi wa dukiyanku tsari da zakka ana samun matsala wajen tijara mutum ya samu tijara ko kuma fari irin na tijara, fari irin na kasuwa. Ga kaya amma babu kasuwa, ko kuma ga kudi suna shiga amma babu albarka a ciki, ko kuma kudin nan a rasa ma inda suke shiga, ko kuma a je a zo da kaya a samu kuma sun ɓaci kan a iso da su. Masifu dai na kasuwa suna nan da yawa. kuma babu ɗan kasuwa da baya neman tsari a wannan harka da yake na tijara. To menene maganin wannan? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da maganin wannan abun nan inda yake cewa hassinu amwalakum bizaka wato ku yi wa dukiyanku tsari, ku yi wa arzikinku tsari, ku yi wa abun da Allah ya baku na arziki tsari da fidda zakka. Sannan kuma babu wani mutumin da baya son a samu lafiya ko kuma ya samu lafiya ko wani shi ya samu lafiya daga cututtuka sannan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake dawo marfakum bis sadaqa ku neman ma marasa lafiyanku lafiya da ba da sadaka wato ba da sadaka yana ije bala'i yana ɗaga bala'i yana ɗaga rashin lafiya, yana ɗaga masifu, mutum idan ya kasance mai sadaka a ko da yaushe zai samu biyan bukata. Akwai wani mutum da aka kama masa labarin cewa ɗansa ya bata. Wannan mutumin nan farko abin da ya zo a zuciyar shi shi ne ya fidda sadaka domin ya ceci. wannan ɗansa da ya fata da ni. Ashe dan sannan ya fada cikin hannun maƙiya mutane ne wanda za su iya halaka shi ko kuma za su iya sa shi cikin wani hali wanda babu daɗi a cikinta. Da wannan sadakan nan a wannan ranar da ya yi, bayan kwanaki ga ɗansu ya iso musu sai ya ci ai a ranar kaza ne ya samu saukin hali da yake ciki aka samu ya tsira daga inda ya tsira. Wannan duka yana daga cikin sadaka, wato sadaka tana ije bala'i, tana aa, kuma taimaka mutane wajen biyan bukatunsu da dama. So da yawa kana bukatan Allah ya karbi addu'o'inka, kana bukatan Allah ya daga masifa daga yaranka, kana daga kana bukatan Allah ya nesantar da masifa daga al'umma, kana bukatan abubuwa da dama da fuskoki da dama, kana iya amfani da sadaka domin biyan bukata. Kuma ita wannan sadakan nan ba wai lalle bane mutum dole ne ya yi wa ba wai lalle bane mutum zai yi wa kansa kadai, kana iya wa kanka, kana iya wa wani naka. kana iya yi wa wani wanda baya ma duniyar nan tana iya Allah yana kai wannan ladan nan zuwa kabarinsa Allah ya samu dace sannan ya ci gaba da cewa wa hajjil bait yana daga cikin ginshiƙai na addinin musulunci sauke farilin hajji sau ɗaya a rayuwa wannan farali ta hajji idan ka yi ta sau ɗaya wato wannan faralin nan ta sauka a kanka wanda za ka kare yin su wato abu ne na lada abu ne mahmud wanda yana da kyau mutum kada ya tsaya da yin aikin abu na lada wato yana da kyau mutum a koda yaushe ya yi aiki na lada saboda girman wannan abun nan hajji tana ɗauke zunubai na mutum ƙananan zunubai da manyan zunubai gaba ke da cikin wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake magana yake cewa aljuma'a ila aljuma'a kaffaratun lima bainahuma والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة tsakanin juma'a da juma'a Allah ya yi maka baiwa ka samu sallan juma'a cikin jama'a sati ne zuwa Allah ya ƙara maka wannan baiwan nan wannan tana iya zama maka kafara na goge zunubanka wal hajjul mabrur hajji karɓaɓɓiya hajji da aka yi ta cikin sharuɗanta, hajji da ta cika duk wani kamala da ake bukatan mai ita ya yi ta. Laisa lahu jaza'un bayi da wani sakayya face aljanna. Wannan kaulin manzo sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ba mu irin wannan hajji. Allah ya karbi ibadunmu da ayyukanmu da za mu yi gabaci da. Sai ya ce, wa saumi ramadana azumin watan ramadana yana daga cikin ginshikai da aka gina wannan addini wato yana daga cikin ginshikai na addinin musulunci azumin watan ramadana azumi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya faralta akan al'umman musulmai a shekara ta biyu na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya azumci watan Ramadana. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya azumci wannan wata, wata ta Ramadana shekaru tara. Duk wannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya same ta. Wannan wata, wata ne mai girma, wata ne da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yake yawaita karanta Ƙur'ani a ciki kuma wannan karanta Ƙur'ani. asali ma ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama har ma ta zama wato yanayi nasa. Cikin wani tambaya da aka tambaya hali na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, sayyidatuna Aisha ta ce kana hulukuhu alƙur'an. Wato kamar Ƙur'ani ne yana tafiya, duk abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurta shi ne farkon mai ita kuma babu wanda ya yi irin tasa. Wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama yana mai yawan karanta Ƙur'ani mai girma a cikin wannan watan. Wannan wata ta tara ɗimbin yawa, ta tara abubuwa masu yawa na alheri. Daga cikinta akwai goma da take rahama ne, akwai goma da take wato magfira ne. akwai goma da take ta'intar da mutane daga wuta. Wannan duka na cikin watan Ramadana akwai kuma wata dare wanda ake kiranta Lailatul Qadr. Dare ne da ibada a cikinta tamkar wato mutum ya yi ibadu ne na watanni dubu ɗaya. Wannan duka alherin nan yana cikin watan Ramadana. Sannan kuma ana ɓanya lada, wato ana ba'a lada a cikin wannan wata mai albarka. Wannan wata mai albarka mutane da dama suna da bukatu, mutane da dama suna da abubuwa, mutane da dama suna bukatan wato su samun wato daraja da ɗaukaka mutum yana iya amfani da wayannan watanni domin ya samu yana iya amfani da abun da ya zo a cikin wata ba mabana domin ya samu alherin da ya shafi haka mutum wato ramadan makaranta ce da take koya mutum babban abu da zai ba shi nasara cikin rayuwa. Idan ka iya kayi haƙuri a rayuwanka daga abun da kake so na ci da sha da kuma saba wa Allah a cikin watan Ramadana, to bayan watan Ramadana kana iya tunanin wannan abun nan wannan hali da kai amfani da shi ka samu daman aiwata abun da Allah yake so a watan Ramadana. shi ne irin hali da za ka yi amfani da shi masauran watanni domin kubuta daga saba wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum idan ya yi gini bai kamata a ce shi ne zai rusa wannan ginin nan ba. Wato, akwai wasu da suke tunanin kamar dararen watan Ramadana ba su shafi wato ranakun ba. Suna ganin cewa idan mutum ya karya yana iya yin yana iya aiwata abin da yake bukata a cikin darare saboda a lokacin ya so bai azumi. Abin ba haka take ba. Abin da ka yi sa ka aiwata sa idan ka zo bayansa ka biye wa zuciyanka ko ka biye wa ranka kai abin da bai dace ba tamkar ka rushe abin da ka gina sa ne saboda haka lalle ne mu kiyaye mu sani cewa wannan dararen nan wannan dararen nan suna nan a haɗe ne da wannan ranakun nan dole ne wato mu yi amfani da wannan dararen nan wajen gode wa Allah madaukakin sarki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Ramadana suna yin wata shida masu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun ɗauki wannan wata shidan nan suna ƙara yin wata shida suna roƙon Allah ya ƙara sa su samu Ramadan domin su ayi wata aikin lada wannan hadisin nan Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi